ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم مقدار لازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسيد وطلحة الزبير وأبو بيرة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهتم المحمدي شهر أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقناج فريد الدهري على الإدلاك هتم الهتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاجي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بي عزيالي لله يوم أهلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة شيء اهدري لنا بهذا المهضر ولتعطي في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العبد لله الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله وجماله ومرتبته الزاهرة والباطنة اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى أن تكرم سوانا وأن تجعلنا من المتقين خيرا اللهم إنا نسألك بأحمدا وفاتحا ومحمدا وسيدا وبحق قدره مقداره عندك العزيم يا شيخ كليش أن تسهل لنا الحياة بجاه المصطفى الكريم يومنا زمان دريد تمانين لبير أشكن يومنا جواهر المعاني جاء من يمغانا أكان العلوم والأسرار والمعارف والأهوال والأنوار والدقائق والرقائق واللطائف والحضارات والمقامات والمنازل بجي من مغانغانو أكنسو يو ذامي مغانا أكن رياضة علم رياضة علم رياضة شيني شغا حلوة shine ilimin riyada ƙa'idan da shautijani ya bayar na wajen shiga halawa idan mutum yana sha'awar shiga halawa to yaya zai yi to yanzu ko da mutum zai shiga halawa to ya je wajen ma'abutan ilimin ya je wajen ma'abutan ilimin ya shiga halawa a wajensu bayan suna sane da shuruɗu na na ilimin riyada in aka yi haka to an ba kullu zi haƙin haƙahu kenan ilimin riyadi ya taji ila murin ga abubuwan da yake bukatuwa ilimin riyada ana son awalan ma'rifatu ta'dil limizaji ka san yanayin abubuwan da za ka ci ta'dil mizaji yaya kaifiyan abin da za ka amfana da shi na rayuwa abubuwan da ka haɗu da shi a ina ne har ma ina ne za ka shiga halawan duk ana buƙatar sani tukuna summa ma'rifatu kayfiyatu sa'i ilahi sannan ka san kaifiyan aikin da za ka yi a kan a cikin wuridin suma marifatul hijabi alqadi anu sannan me da me kake so ka yanke me da me kake so ka yanke na hijabi domin ana shiga halwa ne dan yanke hijabi wa imma zulmani wa imma nurani suma ma'rifatu kayfiyati zawalihi ya za ka yi ka kawar da hijabi a gane ka kawar laisil gayatul maqsudi saboda mutum ya sadar da abin da yake nema suma ma'rifatu gayatul qasadi al maqsudu wal qasadi sannan ka san menene gaya na kasadinka menene me kake so ka samu me kake so ka sani a cikin aikin suma marifatu usulul hijabi sai da sai kuma ka san waɗansu abubuwa ne asalin hijaban allati min hama mawadihi menene hijaban da yake gaban ka tukunna sumal jiddu sannan ka yi ƙoƙari fi ka bai tilka usuli sai ka yi ƙoƙarin yadda za ka yi ka yi yanki wannan igiyoyin ka yi fata-fata da kowanne kenan domin a cikin yanke hijabi akwai wanda yake tafsiliyat akwai wanda ake yin sa kulliyat ثم معرفة الأمور التي بها زوال الإيجابي سنة سنة الأمر وند ذاك كود إيجاب إما كليات أو تفصيليات ko ka yanke kowane don akwai shautu ne zai kawo maka duk wani ismin da za a yanke duk wani hijabi wanda za ka iya shiga gaba ke daya akwai kuma wanda sunayen da hijabi ɗaya ɗaya yake yankewa duk wannan kai to hijabi ɗaya ne amma ko wanda buldoza ne eh buldoza ne na'am suma salli saifal azumi sai ka zara takobin nan na himma warkubul jawari sai ka hau dabban nan gwar zuwa almujahadati na mujada bi mutaba'ati ma urfa min hadhihi umuri da bin za a bi abin da aka sani na wannan al'amarin yadda aka shigo da kai ta ciki wal'amalu alama kuta ba ha sai mutum ya aiki a kan abin da aka kokowar masa to daga ciki baya wa ma ma'arifatu ta'dil mizaji sanin yadda za ka ci abinci fa huwa luzumu tariqul itidali shine kiyaye hanyar cin abinci ka daidaitar da cikinka idan wannan za ka sha ku ka ƙoshi misali to za ka rage kofi ɗaya haka za ka dinga ragewa haka za ka dinga ragewa
filakali wajen ci washarabi da wajen sha ko shurbi da sha min gayar ifradin wala tafidi babu sakaci babu ɓaci suman nazaru sannan za ka kalla filwakaci lokacin da za ka yi aikin a ina za a wani lokaci za ka dinga yin aikin wani baladi a wani gari kuma za ka shiga lawan hararatan guri ne mai harara burudatan guri ne mai sanyi rudubatan yana da ruduba ne auye ya busa tun ko kuma yana da bushewa a gurin ya ɗabi'an gurin da za ka shiga lawa saboda ko ina za ka je ka shiga lawa to akwai abubuwan da ake dubawa kafin ka je ka jefa kanka a ciki waka zalika sab'u haka nan rigaye sumul muqabalatu kullu ma kullun bima ya qawlihi anil inhiraji sannan da ka fuskanci komi yanda za ka kauce gabanin juyawa wannan sharadin ilimin riyad na neman halwa kenan ba mutum ya bushe suka kawai ce zai shiga halwa ba za ka shiga halwa me manufa me makashidi me kaza me kaza me kaza ya hararan gurin ya abin nan ya abincin ya kaza komi sai ka ba da shi komi sai ka ba da shi wa ma gayatul qasdi gayatul qasdin da ake yi shine rafa'ul hijabi an ruhi rabbani abin da kake son ka gane a ɗauke maka kar ka zamo baka gane in dai linnafs aibun lilfu'adi aibun liruhi aibun to wannan aibin na ruhi shi ake son a yayi maka karka abinda ka gane ba ka gane abinda ka gane ba ka gane to da me ake yayewa shine rafa hijabi an ruhi rabbani wa raddihi ila halati safai ya kuma tangaran saboda duk wanda ya zo duniya babu zunubi tare da shi to wannan ruhin dattin da ya hau kansa hayakin da ya hau kansa bahur a zunubin da ya hau kansa shi na ake son a kankare shi ya fita likulli mini kalbin sakalatun wa sakalat likulli mini manzala ke cewa wa sakalatul kalbi zikirun layi ne zikirin Allah shi ne wanda yake kankare saƙala ɗin wannan nauyin alatikan alaiha wanda ruhin akan wannan abin yake da ƙablar tartibin jasadi ruhinka ya zo tangaran ne kaga yadda ruhinka yake tsarkaci ke wani abu ne zai sadu da shi aka samu damuwa kenan to ya hadimal jismi kam tashka bi khidmatiha atadalib raifa mimma fihi husran ma'ana in hal ila ruhin in hada ila ruhin ka zabura ka kai aiki wa ruhi wasta kamil fada'iluha ka cika abubuwan da ya cancanta ka yi mata ruhi wa an ta bi ruhi labil jasadi insanu da mutum kake da, da ruhi kake mutum ba da gangan jiki kake mutum ba to ruhin ya zo ne safa'il tsantsa tsarkakeke yake daga wajen ubangiji babu abin da yau ɗa da ya zo duniya babu laifin da yi yau tsarkakeke yake a wajen Allah to ya za ka yi ka komar da ruhinka da kai shekara arba'in ya koma daidai da irin yadda ruhinka ya zo daga Allah ranar da aka zo wannan shi ne ake nufi shi ne gayatul ƙasidi fahimna haza wannan huwa lazi ya kunu bihi idrakan da wannan ne ake fahimtan abubuwan sa'irul ulumi za ka gane ashe tuntune ka yi dakon abubuwa ka gane ma'ana an warware maka komi wala ma'arifi a lokacin za ka gane meye ma'arifa wala hawali a lokacin za ka gane halaye wala halaki a lokacin ɗabi'un da suke za su fito maka fili wala makamati a lokacin da ka gane duk wuraren da ka hau wani futuhati a lokacin za ka gane fatayin da ka samu wani mawahibi a lokacin za ka baye bayan da ubangiji ya maka wanda baka sani ba wal qurbul haqiqi wannan shine kusanci na haƙiƙa mutum ya koma wajen ubangijinsa kenan wa bi idraku sa'adat dunya wal akhirati da wannan ne mutum yake riskan ya gane ya samu arzikin duniya da lahiyar Allah ka ba mu wa man faqadahu wanda bai samu wannan ba lam yasil ila sa'adil akhirati bai samu arziki irin ta lahira ba azan Allah Allah ya kiyaye wannan shine gaitul qasid shine dalilin da ake shiga halawa akai eh amma ai ba kowa ba shi ne hadafin ba ba shi ne ba saboda amma ta hadafin wani dan kudi yake shiga wani kaza wani ma ya shiga ne don ya jefi wani zai shiga lawa ne yana son sai ya tarwatsawa ne shi ne hadafin wani hasada ce take sa saboda haka an bar ƙa'idodin wannan shine ƙa'idodin ne shi wacce janefar a cikin jawahirul mani gashi babu wanda babu hanyar da ba za ka yi ba zulmani ko nurani amma ana ma magana akan in ana neman Allah ne ga yadda ake ne in kana neman wani abu ne kuma ba a gaya maka ga yadda za ka yi ba amma su ma akwai irin malamansu wanda suke shiga kan haka Allah ya kiyaye wa ma ma'rifatu kayfiyatu sa'ilai sanin kayfiyar yadda ake yi shine fa huwa mutabatu rasulullah shine bin annabi Muhammadu fi sa'iri qaulihi cikin maganganunsa wa fi'li da aikinsa wa halihi da halayen manzala wa hulki da ɗabi'an manzala da ya ƙamata hukukin lahi yaya yake bi yake bin Allah azza wa jalla sirran wa ilanan a boye ko a bayyane mukhlisan lillahi wannan duka abin da za ka yi za ka juya shi ne ta hanyar neman yardan Allah mukhlisan lillahi min jami shara'ibu duniya ba tare da neman wani abu na duniya ba wal ukhrawiya ko neman wani abu a lahira a dan zatin Allah kawai wani ya kuna zalika wannan ya kasance duka kulluhu ta'aziman an yi ne don girmama don girmama Allah wai jilala lillahi don buwayen tuwon Allah, ta'ala, ala bisa da an yi ne don neman Allah ya yarda da kai, wata slim da miƙa lamari wajen Allah, wata foidi da fawwala lamari kan zuwa ga Allah, ko? Wani itimadu alaihi da dogaro wa Allah, fi kulli shayin akan komai, wa ruju ilaihi fi kulli shayin. ko komar da lamarka zuwa ga Allah cikin dukkan komai wannan shine manufa wa amma ma'rifatul hijabil qadi shi kuma hijabin na kake so ka yanke kaga sayu ilay wal qasdu ko asayu lahi wal qasdu wa ma ma'rifatul hijab al qadi an al matlubi amma ka san hijabin da yake yanke a wajen abun nema fa huwa garqa garqu ruhi shine lokacin da mutum ya fada cikin baharul huzuz shahawati cikin kogin nan na shawai shawa-shawa wata azimu nafsaha da girmama da girmama kan mutum wasa yi fi jalibin masaliya ka yi ƙoƙari ka tafi yadda da kai ka gyara wa dafi mudariha ka yi ƙoƙari ka tunkuɗe duk abin da zai cutar wannan shine marifatul hijabul qari annal matlubi ka san menene huzuzu shahawatu tazimun nafsu dukka kawar da su to ka je ka yi ƙoƙari ka cire wannan bayan mutum ya riga ya shiga kogin maiko ka fito to sai ka wanke su to shine fitan daga cikin wannan shine ka san dai ka ɗosa ne abin ko to kuna tare da mu wa ma marifat kaifiyat zawali hadha hijab shi kuma ka san an cire wannan hijabin a jikin mutum fa huwa sayu shi kuma aiki ne fi qadail huzuzi cikin yanke hazi wa shahawati da sha'awa wa tarku ta'zimin nafsi karka dinga ganin kanka waƙadau sayi da yanke a sayi fi jalabil masali cikin jawo abubuwan da zai gyara abin da yake kanka waƙadau madariha ka kore abin da zai cutar bizuhudi da gudun duniya fiha bil kulliyati wannan kai shi gaba daya izab fi duniya ihbukallahu wata tafiya inda nasu yi bukan nasu ka guji duniya Allah ya soka ka guji abin da ke hannun mutane mutane su soka ka gani shine bi zuhudi fiya bil kulliyati lakin sai dai birrikiyar walludufi ba za ka yi kai tsaye ba in ka taba ka ja baya in ka taba ka ja baya baya yiwa kai tsaye rana ɗaya ka saba da shan taba ka zo ka ci kawo ka tuba yana wahala ana son ka yi yadda ba za ka iya ba ba za ka iya an ka bashi ka bashi kenan ana son in kana karya to ka yi yadda in za ka tuba to in za ka tuban kamar tuba ka ce kana tuba kana ƙarya so ashirin ne a yini to ka rage goma shine dirriki wallo dufi eh ka rage goma daga nan sai ka rage sha ɗaya sha biyu sha uku sha tara har ashirin ɗin sai su tafi amma ka ci ka daina ƙaryan ga baki ɗaya yana hala za ka sha wahala duk sabo ba kowa ne yake da ƙarfin cewa ya cire lokaci ɗaya ba kaga ko sahabban manzo Allah lokacin suke shan giya da aka same su akan giya sai ka ba su dama su sha kafin lokacin sallah lokacin sallah ta washe sai su yi sallar su haka haka har aka raba su da shi to haka bitta dariji ake tafiya amma ka ce ka bari lokaci daya yana da wahala tun da an riga an aurar da mutum da wannan bala'i Allah ke yi ba ina talle a yi ba ne amma dai an san haka abin yake haka abin yake kafiyatu zawalil hijabi kenan wa amma ma'rifatu usulul hijabi amma ma'rifan asalin hijabi fa huwa siratul akali wa shurbi shine yawanci da sha yawanci da sha yana daga cikin bala'i ne mai yawa da kasaratul akali wa shurbi yawancin abinci an kawo wannan shinkafa kwai nama kaza kaza yana ƙara bala'i wa mutum an jiki haka nan shan ruwa wannan shan ruwa shi kansa yana ƙara nauyin mutum a jiki a ƙa'idar sufanci kar mutum ya ce Allah ya ce ka sha ba a wani muke nufi ai ko a ai manzala sallallahu sallama yin azumi ai rashin ci da sha ɗin yana ƙara lafiya saboda haka cin abincinka da yawa da shan ruwanka da yawa yana sa carbohydrate misali yana sa kana ƙara girma to ruhinka ake so ya ci gangan jikinka kar gangan jikinka ya fi ruhinka girma in ruhinka ya fi gangan jikinka ko ka koma ga Allah ba za ka ko ka koma ga Allah in ruhinka ya fi gangan jikinka to ba za ka rube ba amma yin gangan jikinka ya ce ruhinka kwana uku za ka fashi kwana uku za ka fashi amma in ruhinka ya ce gangan jikinka to an ninka to ba wani abu tafiyar tana da bambanci kwarai da gaske wal mulaqatul haliki ba a son mutum ya yi wata ganin mutane a cikin halawa wa kasartul kalami ba a son yawan magana illa bi darurati shautu jani an ce a kowane rana shautu jani yana magana baya wuce magana so uku ko so hudu a awa 24 illa zikrallah magana magana haka bayan su uku ko su hudu bayi to kaga wani lokacin ma za a daina shi lokacin wanda ya kaɗai tafa daga shi sai ubangijinsa saboda haka baya yawan magana sai yawan aiki hmm? wa kasaratul kalami yawan magana tartartar yana ƙara mutum bala'i na hijabi ukasar tulun manani da yawan bacci wa dawamul gafalati an zikirin lahi kuma mutum da'iman rafkananne ne ga barin ambatan Allah aka wazkura baka fi nafsika tadarru annahu khifatan وندون الجهر من القول بالغدو والآثال فلا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآثال ولا تكن من الغافلين haka kamata in mutum ya zamo wani fa zai yi sai ne bai kira Allah ba kaga rafanta ya yawa rafkanun ya yawa Allah ke wannan shine je ne nake gama da fantami yake cewa da sun zafafa sun ɗauki sun ɗauki carbi bidiya ne ya ce ya janye daga wannan fahimtar yanzu yanzu ya gane to da haka ake tafiya kullum alhamdulillah karatunmu yana gaban nasu abubuwan da iyayenmu suka zuba yana gaban nasu amma wanda ya tire ya ƙi to yanzu kaga misali fatamin malami ne ya yi sama da shekara a takaice ishirin yana wazi amma bai gane bai gane rike carbi ba, ba ma bidiya ba ba haramun ba ne domin rike carbi a matsayin ɗan wuta ne ke rike carbi duk wanda ke rike carbi matsayinsa ɗan wuta ne sai da aka kai shekara ishirin tukuna ya gane misali a irin wannan akan maganan ƙablu an yi yaƙi a kan maganan ƙablu an kai sama da shekara talatin iyayenmu a kan ƙablu ba su gane sunna nabi ba ne sai bayan shekara arba'in tukuna suka gane suna ne na annabi irin wannan abubuwan ya kamata a daina sakin baki da wuri duk an kafartar da mutane kuma abin ba haka ba iliminka bai kai ba kuma ba ka yi da bai kai ba ya ce yanzu ya dawo yanzu bayi daga cikin mai wannan to ya yi ƙoƙari ne akwai irinsu da yawa da suka gane ko ko wannan na sokoto ai ya tamfada duk ba mutane suke shi'ari da kalmar la ilaha illallah kamar yan dariƙa sun fi kowa faɗansa ko da yake suna kuskure wajen faɗa ya ai dole tunga yawa ko da yake su a kadarta suna kuskure da faɗan la'ilaha amma sun faɗa zai yi su samu lada iyaka ya ce lamarin suna wajen Allah ko su samu ko kan su samu dama haka ne kowa wanda yake din haka ne to irin wayannan abubuwan kuma a ciki aka ce wani ma ya masa raddi don me zai fada ya ce gaskiya ya fada kuma ya fada irin wayannan abubuwan suna nan an zo ta ɓangaren giro shi ma ya fada ba wanda suka kai 'yan ɗariƙa adabu suna da ladabi suna da kaza suna da duk matsalubi ne shari'an shari'a ta nema ce ko da waye za a ja da shi haka ne daga duk abubuwan da ake ake faɗan mu ne kuma ake cewa mu ne mushrikai ta ina ne abin yake haka saboda haka mutum bai sani ba bai sani ba kawai ya kamata mutane a dinga yin haƙuri ana bin abu a hankali in an biya abin a hankali wata jira ko kara ya saurin kafirta akwai ko ina ana iya samun khilafa amma karkace mutum kafiri da wuri karka fada in ka tsaya kai tsallanka to za ka fi samun kubuta amma ka doka mutum kafirci kafirci kafirci yana da hadari domin manzala ya ce man qala li akhihi ya kafirun faqad ba'a bihi ahaduhuma in dai mutum ya ce wa dan wansa kafiri to kafircin ba dole baya faduwa banza sai ya sauka jikin daya wai mallakailu wai ma wanda aka faɗa ma Allah ke Allah taimake mu in an ga gaskiya a dinga faɗa wa maljaddi jid ƙoƙari fi ƙarai tilkal wasuri yanke wannan asalin fayyar jawo shi ne jin yunwa wal'adashu da jin ƙishirwa birriki shi ma aishi birriki walludufi karkace za ka yanke ci da sha kawai a ba haka ke ba shi ne dalilin wancan mizaji ta adili kenan ba lokaci dai kaukace ka daina ci ka daina sha kana son ka dawo daidai wajen Allah ba ba haka bin yake ba a a hankali ake shigansa har ka bar abun eh domin akwai masu shiga a halwa su yi wata shida ba ci ba sha ba ci ba sha kun ba komai yawa irin wannan ne ake faɗa ya kaji an ce tab ai mutum zai mutu ba haka abin yake tafiya ba irin wannan ne duk lokacin da aka faɗa sai a ce an kafirta to kuma sai mutane mawai suke cewa wai a daina faɗa na mamakin wai a daina faɗan abin da yake haka ne idan mutum ba mai fahimta ba ne ba mai fahimta ba ne waɗansu kuma wannan ne in ka faɗan shi kuma zai ja su wajen himma su gane sai a ce kawai kowa sai zama malalaci kamar yanzu misali duk masallacin da kaga kai sallah in ba a ce salati goma ga annabi ba shuru ake maka me kake ba da wuya da wuya mutum ya je masallaci ya yi salatul ibrahimiya guda goma ɗaya yake in ma yayin ɗaya yake in yayin da wuya ya yi goma amma an ce salati goma ga annabi an ƙarfafa mutum saboda to in faɗan ka taimaki al'umman annabi ko kuma ka mai da su baya don me hikima saboda tsoron wani karya ya yabe ka la ta khaf law law mutlaimin kar mutum ya dinga jin tsoron zargi mai zargi wanda bai sani ba in bai tun da an hana shi kar ya yi magana labelinsa bai sani ba in ya ce dole sai ya yi wannan shi jawo kansa a rugungu amma mai faɗan alheri na labelinsa mai faɗan alheri ne a label ɗin da za a tafiya da shi saboda haka mutane a daina akwai wayanda da yawa sai ka ga mutane suna dira akan waɗansu abubuwa wanda in an bar su ba za su yi ba kai ba ka yi ba kai ba ka tsare bala'in ba kuma an za a yi ka ci karayi me kai ba ka yi ba ba ka tsare mutane ba kuma kana jin zafin abin amma kuma wani zai yi sai ka ce kare me dalilin ka a dan ba kai bane me dalilin ka a dan wannan ba shi bane kowane mutum akwai aikinsa kowane akwai yadda Allah ya tsara shi idan an fahimci wanda suka cancanci da su iya yin abu su yi su yi bismillah haka ya kamata a ɗaga wa mutane kafa yawa wanda aka fahimta ba zai iya ba a jinkirtar da shi wanda zai Allah ke Allah ke na'am wadawa mulayin kidayen mulaqatul halqi da dawoma yankewa ga barin saduwa da mutane rashin saduwa da mutane saduwa da mutane yana, yana shigar da mutane misali a duba wajen wajen wajen zaman wajen zaman sha a me sunan gurin wajen zama na andiya andiya andiya wajen zaman samari aksari ai waje ne na bala'i in dai da zauna kalla sai an yi da wasu me amfanin zuwa gurin wajen zaman shan shayi shan indomi gwagware irin su gorayen nan yawa duk wajen da ake zaman yawanci wajen hira ne wanda la mahallala hamina al-iradi ba shi yake son ba ko ka bi Allah ko ka saba wa Allah to bin Allah shi ake so to sai ka zama kana karawa kanka nauyi kaga akwai damuwa zaman kasuwa shago an yadda ka zauna amma manzo Allah ya samu ka shari'a sai in an zauna banda yi da mutane banda kaza banda kaza banda kaza amma in an zauna din wannan din kuma ke yawanci yawanci shi ake yi to wannan bala'i ne kaga shi ne ke in kidayan mulaqatul khalqi wa dawamu sumti mutlaqan da yawan yin shiru illa fi ma ƙalla sai abin da ya karanta mina daruriyati wanda ba makawa sai ka yi magana wadawa masari wannan na sinun ne ba sadi ba ne sari na rashin bacci yawa birriki shi ma akwai lokacin za ka kwanta ka huta akwai lokacin wuridi ba zalla ana haɗewa ne gaba ɗaya ba lokacin bacci ba a akwai lokacin ko da ba za ka yi bacci ba za ka bar wurin nan za ka kwanta haka ake eh akwai kuma wanda himmansu ta wuce haka don akwai wanda Allah ya ɗauke masu bacci eh akwai wanda Allah ya ɗauke masu bacci mun faɗa waɗansu na fara cewa ba yadda ba ba yadda ba saboda su ƙa'idansu komi sai an yi Allah sai sai in an yi abun to sai in suna gurin tukuna sai yadda in ba sa gurin ba sa yadda Allah ya kiyaye kuma ita tsallen tsiya wai mutum yana nema sai ya kafa dalili ga nususunka da yawa amma ga hujjoji kaɗan a cikin lamarin Allah ba ka iya ganewa ba ka sani ba kuma ba ka san ba ka sani ba Allah ke yi wa mu dawo mata zikirin layi da alƙalibi wale sani da ambaton Allah a dawoma ƙalban wale sanin kalban wale sana zikiri da farko da harshe ake fara yinsa in ka in ya aunu zai zuciya ya karba a kowane lokaci kuma shi kuma zai dinga tafiya in ya riga ya cika ya cika ya cika ya batse to a kowane lokaci amatan Allah za ka dinga tsintan kanka a ciki shine manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa zikirin Allah yadda yake faruwa man asha ala shay'in mata alaihi wanda ya rayu akan ambatan Allah da shi zai mutu haka ne yadda za ka gane idan mutum ya saba da ambatan Allah a kadarta accident ya same shi ya suma kafin ya faɗo Allah za ka dinga ji ke faɗa. Allah za ka dinga ji ke faɗa. Abin da dai ya sabar wa jikinsa da shi, in ya sabar wa jikinsa da kiran dukiya ne, to kudinsa zai dinga faɗa. Eh, kudina, kudina, kudina, eh, in yi budurwarsa ce a cikin zuciyarsa, ita zai dinga kira, tana ina. wani kuma giya zai dinga kira wani kuma taba zai dinga kira wani kuma haka man asha ala shay'in mata alaihi to idan ka saba da ambaton Allah to abin da zai dinga binka kiran Allah kai mana haka wa qadawul fikri da yake tunani fi mahsusat wannan qadawul fikirin tunani duk wani abin da ke motsi karka tuna shi illallah haka ya kamata aikin kenan da ake son kai a cikin halwa wa ma ma'rifatu umurul lati biha zawal lijadil kulliyati aw tafsiliyati shi abin da za ka sani abubuwan da yake kaurar maka da dukkan wuridi na a duk abubuwan da ke a yanke a kulliya a dukansa ko juziya ko da mazikiri bil qalbi wal lisani daiman shine mutum ya dauma a cikin ambatan Allah eh daiman biya yi zikirin kara da kowane zikiri ya kasance summa innal azkara sannan zikiran allati biha zawal hijabi minha wanda yake kawar da kowane hijabi kulliyatin kul wahiyar lati ta kada kula hijabin ita ce wanda take yanke hijabi an ruhi daga ruhi min ayi amrin kana kowane al'amari za a yanke wa minha akwai kulliya wa minha akwai tafsiliyat la tanqadi illa hijaban min nau'in wahidin shi kuma duk za ta yanke maka hijabi ɗaya ne kawai. To na farko, amal kulliyat hijabi kulli fiha la ilaha illallah la ilaha illallah kowane hadara la ilaha illallah ta ishe ka tana yake hijabi kulliyat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin iya nan iya nan tana yake hijabi kowace iri kowane irin hijabi salatu annabi na yake sannan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar kowane hijabi tana yankewa bismillahir rahmanir rahim kowane hijabi tana yankewa Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, kowane hijabi tana yankewa. To wannan Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyim. To na ganin kam ɗayan istighfari ne domin Allahu la ilaha illahu wa da la ilaha illallahu da aikin su ɗaya ne. Astaghfirullah wannan astaghfari shi ma kowane hijabi yana yankewa amma a nan sun ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyim amma istighfari ne nake ganin in ban mance ba wanda ya zo a cikin yana cikin jawahirul mani yana cikin kashful ilbasi dama guda shida ne wannan duk komi hijabi bilkulliyati zai yanke amma hijabi mai ɗaiɗaiku kamar ka kira Allah ya rahman ya rahim ya maliku ya kudusu ya salamu ya mumin duk shi hijabi ɗaiɗai yake yankewa duk sauran asma'ullahi amma duk wayannan duk kowane ɗayan karɓe shi zai kai ka ko'ina ai an gane abin da ake nufi in ka ce a to ai allahu ko la ilaha illallah ko salatu manzala ko bismillahir rahmanir rahim to ai akwai ya ya qayyim ya zaljal ba abin da muke nufi zai kenan kai kujeran ka daban wannan kujerun wanda suka yi bincike suka san menene abin yake a wajen Allah ai ya ramar aimina ya zalja al'ikram ya kaza duk ai sun lalajin ba ma musun sun lalajin amma ba shi ne aikin da yake a wannan guri ba shi ne kawai shi ne wa ma tafsiliyat tafsili fayya sa'irul asma'il husna sauran sunayen Allah al-husna aw kulli ismi ko kuma duk wani ismi ya zaba bi juz'i min al kowane suna zai tafi da yanki ne na hijabi wala ya ta'adda juz'i al-akhar amma ba iya yanke duka amma la ilaha illallah salati wa manzo Allah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim Allahu Allahu astaghfirullah a wani ruwayan ni ne na samu dasha ko Allahu la ilaha illa huwa da Allahu Allahu da la ilaha illa hu da la ilaha illa huwa ai ma'ana ɗaya bambancin damirin gaibu ne wa hadar wallahu al-muwaffiq Allah shine mai datarwa Allah ya datar da mu wa ma qawlu amma fadin sai dai salli saiful azami kazar takobin nan na himma lan ya takallam alaiha liwuduha bai yi magana a kanta ba saboda bayyananta a fili take sal saiful azami kazar takobin nan na himma yawa wannan sai ce intaha min imla'ihi ala muhibbina short yani ya ga magana kan masoyinmu muhammadu bin al-mushri limamin gidansa adamallahu ala wartiqahu Allah Allah ya dawamar da ɗaukakansa da hauhawan ɗaukakansa amin to wannan shine na ganin annan za mu tsaya saboda shi ma ya zamo an ba da karatu ɗaya karatun kawai na shiga riyala ne na shiga halwa ne da ƙa'idan halwa da komi da komi da manufan abin da yake sa ake shiga halwa ba zulmani ba nurani zulmani daban nurani daban yawa wanda suke shiga halwa don su cutar da wani wannan wani abu ne daban suna da ƙa'idodin su za su fi wayannan ƙa'idodin rashin cin abincin rashin cin don su cutar da wasu suna yi suna yi amma ba shi ake nufi short ne ya kawo maka na yadda za ka yi a zauna lafiya ne Allah ya ƙara mana son manzo Allah short ne shebran Allah ya yarda da mu don manzo Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره كداره العظيم صلاة تملا ولا زلا والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في الإمكان يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتح